لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata al-sheikhul imam abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 27 ga watan rajab hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga makama ta hamsin mai suna albasariya mun tsaya daidai gabar da malam yake bayani game da abubuwan da allah subhanahu wa ta'ala yake banci birnin basra da su na darajoji wato da shi ne wato a takaice dai darajojin da Allah yake banci wannan birni kamar yadda malam ya ringa bayyana su ɗaya bayan ɗaya har ya zo gabar da yake faɗa cewa wato wa mabtasama sagru fajirin wala bazaga nuruhu fi bardin wala harrin ya ce wushiryar alfijir ba ta taɓa yin mulmushi me yake nihi da wushirya wannan alfijir shine ma'ana haskensa bai taɓa yin mulmushi wala bazaga nuruhu fi bardin wala harrin haskensa bai taɓa ketowa a cikin zamani na sanyi ko zamani wanda yake na zafi ya ce illa wali ta'azinikum bil ashari da wiyun ka da wiyin rihi fil bihar wato face kiran sallar ku a lokacin asuba yana da wata murya wato yadda kasan rurin iska fil bihari a cikin teku sai ya ce wa bi haza sada'a ankumun naqlu wa akhbara nabiyyu alaihi salamu min qablu wato game da haka ne annaqlu wato cirato labari sada'a ankum ya ya bayyana wato daga ku wa akhbara nabiyyu alaihi salamu min qablu kuma tuntuni gabanin haka wato annabin Allah aminci ya tabbata a kansa tuntuni ya ba da labari wa bayyana ya bayyana anna da wiyakun bil ashari cewa lalle muryarku ta kiran sallah a lokacin asuba kada wiyin nahali filkifari yadda ka san ma'ana kukan ƙudan zuma a cikin ƙasar haƙo haka yake sai ya ce fasharafan lakun bi bisharatin mustapha wato daraja da ɗaukaka ta tabbata gare ku game da albishir inda annabin Allah wanda yake zaɓaɓɓe wato game da albishir ɗin da ya bada wa wahali misrikum wa in kana kada afa ya ce ya matuƙar mamaki da so da ƙauna ga birninku wa in kana kada afa ko da cewa birnin ya ƙoƙe walam ya buƙa minhu illa shafa ba abin da ya rage game da shi illa wata ilgaba kawai ma'ana wai ko da a ce birnin ya rigai ya ruguje babu shi sai dan bulbudi ya ce wannan daraja tana nan thumma innahu khazana lisanahu sannan sai ya taskance halshensa ma'ana ya katse zancensa wa khatama bayanahu ya yanke zancensa hatta hudija bil absari har ya kai wato an jefe shi da idanu kowa ya ƙwara masa ido wa ƙurifa bil iksari aka aibanta shi game da takaitawa wa wusima bilistikisari kuma aka alamta shi game da neman takaitawa cewa ai ya kamata a ce ya zarci a lokacin nan fata na fasa ta na fusa man ƙidali ƙawage aw dabasat bihi barasinu asadi sai ya yi huci irin hucin mutumin da aka janyo shi domin yin sakayya wanda ya yi kisa-kisa na ganganci an zo da shi domin a yi sakayya to irin wannan huci ya yi aw dabasat bihi barasinu asadin ko kuma hucin mutumin da faracinan zaki wato suka damƙe shi sun maƙala sannan sai ya faɗa ya ce, Amma antum ya ahalal basra, ku san da cewa ku mutanen basra, fama minkum illa al'alamul ma'arufu, wa mallahul ma'arifatu wal ma'arufu. Babu daga cikinku face babban malami wanda yake al-ma'aruf sananne wanda labarin shi ya yaɗu a duniya. babu wani daga cikinku illal alamul ma'arufu face malami wanda yake sananne wa mallahul ma'arifa da wanda yake da tsantsar sanin Allah wal ma'arufu kuma da kyauta wa amma ana yace kusan da cewa ni dai fa man arafani fa ana zaka duk wanda ya san ni ni ne da kaina Abu Zaid na birnin Saruja wa sharrul ma'arifi mafi sharrin wato sanayya ma'ana abokai man abaka wanda ya san ka ya cutar da kai ya ce wa mallam yusufit irfati duk wanda bai kyautata sani na ba fasa asduquhu sifati to da sannu a yanzu zan gaskata masa sifata ya san ni wane ne sai ya ce anan lazi an jada wa atahama wa aimana wa ash'ama wa ashara wa abhara wa adilaja wa ashara ya ce ni ne mutumin da na je yankin najdu wa atahama kuma na yi wajen tihama wa aimana na yi wajen yaman wa ash'ama kuma na tafi sham wa ashara na yi tafiya ta sahara ta ƙorana ta ƙungurmin jeji wa abhara kuma na yi tafiya a cikin teku wa adilaja ni ne na bi dare wa ashara kuma na bi lokacin asuba na sha'atu bi saruja wa rabitu ala suruje na tashi a birnin saruja ma'ana can ce mahaifata wa rabitu ala suruje yace kuma na tarbiyyantu akan wato sirada da na tashi ma a cikin wadata da tashi ina da abun hawa a gida thumma walajtul madayika yace sannan na kutsa wurare waɗanda suke na kunci wa fatahatul magalika duk wasu wurare waɗanda suke kullallu yace na buɗa su wa shahidtul ma'arika duk wasu fagagen fama ya ce na halarce su, wa'alantul ara'ika kuma na lausa na tausasa na lausasa wato tuzon raƙumma saboda yawan hawa a wajen bulaguro lafazin ara'ik jam'i ne na arika arika tuzon raƙumi waƙatattu shawamisa na janyo a shawamisa wato dawakai waɗanda suke masu tutsu masu gardama wanda ba sa barin a hau bayansu ma'ana duk wani mai gardama na janyo shi wa argamtul ma'adisa wato duk wasu hancina na turmuza su da ƙasa an gane ku ma'ana wai duk wani mutum mai gardama ya ce na hure shi wa'alan wa'azabtul jawamida wato duk wasu waɗanda suke sandararru na narkar da su ma'ana duk wani marowaci kenan na tankwasa shi sai da yayi kyauta shine ma'anar wa azabtul jawamida na narkar da aljawamida waɗanda suke sandararru wa ama'atul jalamida duk wani fandutse wanda baya naso na sanya shi sai da yayi naso wa ama'atul jalamida wato na sanya duwatsu waɗanda suke wa ama'atul jalamida ya ce na sanya duwatsu wato sun yi nasu shi ma dai kinaya ce duk wani marowaci sai da na sa shi ya yi kyauta lafazin aljalamid jam'i ne na julmud idan aka ce julmud shine fandutse kamar yadda can yake faɗa wa kada agtadi wa tsairu fi wukunatiha bi munjaridin qaidil awabi di haikali mikarrin mifarrin muƙubilin mudbirin ma'an ka julmudi sakrin haɓɓa hussailu min ali shi ne ce mikarrin mifarrin muƙubilin mudbirin ma'an ka julmudi sakri haɗa hussailu min ali shi ne ya ce salo an nilma sharika wal magari wal manasima wal gawari ku tambaye ni game da gabacin duniya da yammacinta an gane ko ko ina na je wal manasima ku tambaye ni game da wato takon raƙumma wannan kohatan dawakai wal gawariba wato da tuzan raƙumma lafazin gawarib jam'i ne na garib kar mu manta ya gabata tun a cikin almakamatu san'aniya lammakta adtu gariba liktirabi sai ya ce wal mahafila wal jahafil ku tambaye ni game da dukkan wata matattara ta jama'a wal jahafil wato da rundunoni na yaƙi wal ƙaba'ila wal ƙanabil ku tambaye ni game da duk wasu ƙabilu wal ƙanabil wato da wannan da garken dawakai lafazin ƙanabil jam'i ne na ƙumbul in aka ce ƙumbul garken dawakai daga talatin zuwa arba'in ya ce wastaudihuni min naqalatil akhbari ku nemi bayani a guna game da wastaudihuni ku nemi bayani na min naqalatil akhbari a gun waɗanda suke masu ciro labarai ku je ku tambaye su warwatil asmari da masu rawaito zantuka na dare wahudatin rukubani da masu kore raƙumma, wahuz zaƙil kuhan da ƙwararrun bokaye duk ku je ku tambaye su, ni wane ne, li ta'alamu don ku sani kan fajjin salaktu, wato hanya nawa wato nabi, kan fajjin gwadabi nawa idan aka ce fajjin hanya wadda take babbar hanya wadda take mabayyaniya galibi kuma akan yi amfani da ita da hanya ta tsakanin duwatsu shine ya ce kamfajin salaktu wato hanya nawa wato na shiga wa hijabin hataktu wato shamaki nawa na keta wa mahalakati ne ta hamtu mahallaka nawa na kusa wa malhamatin alhamtu wato yaƙi nawa wato na haɗa ma'ana rikici nawa na haɗa ya ce wa kam albabin kada'atu wato hankula nawa wato na yaudare su na tuɓe su na tafiyar da su wa bida'i wa bida'i ni bitada'atu bid'o'i nawa na ƙaga wa furasi niktalastu wato dama nawa da jama'a suka samu na warce ta wa furasi niktalastu dama nawa wato na warce ta wa usdi niftarastu wato zakuna nawa wato na farauce su wa kan muhallikin gadar tuhulakan mutum nawa wanda yake ƙololuwa gadar tuhulakan wato na bar shi a yashi mutum nawa wanda yake ya ɗaukaka ya yi ƙololuwa na harɗo shi na bar shi a yashi wa kamini nistakhrajtuhu bin ruqa Ɓuyayye nawa na yi ƙoƙarin fito da shi bin ruƙa wato da addu'o'ina, wa hajarin shahaztuhu wato dutse nawa na goge shi hattan sada'a har sai da ya kai ya tsage, wastan baɗitu zulalahu bil kuda'i na ɓuɓɓugo tacaccen ruwansa bil kuda'i wato da nau'i nau'i wanda yake na wayo. ya ce walakin farada ma farada sanadi duk abin da ya wuce ya wuce wal gusnur raqibun a lokacin nan reshi yana ɗanyi shirt ma'ana lokacin duk abin da na faɗa wannan abubuwa da na yi lokacin ina cikin yarinta ne wal fauda girbibun gefen kaina wato yana baki kirin an gane hurhura ma bata fara fitowa ba jamunsa shine garabibu ga ya can wa garabibu sud shine ya ce walfaudu girbibun wato gefen kaina yana baki kirin wa burdu shababi kashibun wato mayafin ƙuruciya a lokacin nan yana sabo ya ce fa'ammal ana sani dai a yanzu wa ƙadish ta shannal adimu ya ce tabbas ya ce fatar jikina ta yankwane ta yi yaba wata awwadar ƙawimu wato tsayuwa ta ta tankware ma'ana tsuha ya cin masa shine ya ce wata awwadar ƙawimu miƙewa ta ta karkaci wasta naran lailul bahimu dare wanda yake mai matuƙar duhu nawa wasta nara ya yi haske ma'ana kai ya yi fari fat ya ce falaisa illan nadamu in nafa'a ba abin da ya rage mun sai dai nadama in har nadamar za ta yi amfani wa tarqiqul kharqil ladhi qad tasa'a da ɗinke baraka wadda ta rigai ta faɗaɗa laifin yayi yawa yace wa kuntu ruwitu min al akhbaril musnada wal atharil mu'tamada na kasance an rawaito min daga cikin labarai waɗanda suke masu dangane wal atharil mu'tamada da maganganu na magabatan ƙwarai al mu'tamada wanda suke abun dogaro a kansu anna lakum min Allah ta'ala fi kulli yawmin nazara ku mutanen basra wato a kowane yini kuna da dibi na jin kai daga Allah subhanahu wa ta'ala da yake muku. Ma'ana waya an rawaito masa daga cikin hadisai waɗanda suke masu dangane da kuma maganganun magabata shine maganganun sahabbai da tabi'ai cewa waɗanda suke abin dogaro, anna lakum ku mutanen basra, lalle kuna da minallahi ta'ala daga Allah maɗaukakin sarki. fi kulli yawmin a kowane yini nazara kallo wanda yake na jin kai da yake muku wa anna silahan nasi kullihimul hadidu lalle makamin mutane gaba daya shine bakin karfi wa silahakumul adiyatu wat tauhidu ko ko makamunku wato addu'a da kadaita Allah da bauta shine makaminku haka ya ce don haka faƙasattukun umbin rawahila don haka na nufatu ku ina ramar da wato raƙumma wa aɗuwil marahila ina naɗe zanguna da tafiya hatta kumtu hazal maqama ladaiku yace har na tsaya wannan matsayi gaba gare ku wala manna li alaikum ba ni da wani abu da zan gora muku wala manna li alaikum babu wata kwarkwara da zan muku domin ba wani abu da muku wanda yake na azo a gani yace izma sa'aitu illa fi hajati domin ban tafo ban tafo ba gunku illa fi hajati sai domin wata bukata ta wala ta ibtu illa li rahati ban wahala ba illa li rahati sai domin wato hutawa ta walastu abigi a adiyatakum a yanzu fa bana neman kyautar ku an gane ku ba wata kyauta ba nake nema walastu abigi a adiyatakum ban zamanto ba ina neman wata kyautar ku bala astadi adiyatakum iya abinda nake nema addu'ar ku wala as'alukum amwalakum kuma bana roƙon ku dukiyar ku bal astanzilu su'alakum iya abinda nake nema shine saukar addu'ar ku ma'ana ku roƙa min Allah fadu'ullaha fadu'u fadu'u ilallahi bi taufiki lil matabi ku roƙa min Allah ya mun dace game da tuba wal i'dadi lil ma'abi da tanadin ayyuka na ƙwarai saboda makoma lahira fa innahu rafi'ud darajat domin shine madaukakin darajoji mujibud da'awati kuma mai karba addu'ar masu addu'a wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi shine yake karbar tuba daga bayinsa wa ya'fu an sayyi'ati kuma shi ke ma bayinsa rangwame game da miyagun ayyukansu thumma anshada sannan sai ya sabu waka astaghfirullah min dhunubin afraqtu fihin wa atadaitu كم خضت بها كم خضت بها بحر الضلال جهلا ورهت في الجي واقتديت وكم أطعت الهوى اغترارا واقتلت واقتلت وافتريت وكم خلعت الإذار ركضا إلى المآسي وما ونيت وكم تناهيت في التخطي إلى الخطايا وما انتهيت فليتني كنت قبل هذا نسيا ولم أجن ما جنيت فالموت للمجرمين خير من المساء التي سعيت يا رب عفوا فأنت أهل للعفو عني وإن عصيت يجي أستغفر الله الله نكي روكو غفرا من ذنوب جمدا وسزنبي afradtu fihinna wato wanda na ƙetare iyaka fihinna a cikinsu wa'atadaitu na daidai ƙetare iyaka al'ifrad shine ma'ana wuce iyaka kenan shine ya ce afradtu ko ka ce na yi sakaki fihinna game da su wa'atadaitu na ƙetare iyaka ya ce kam hubutu baharar balali jahalar ya ce da yawa na kutsa kogi na bata jahalan wato saboda tsabar jahilci wa ruhutu na maraita wakta daitu na yi jijjifi filgayi wato a cikin bata wa kama a ba'atul hawa sau da yawa ya ce na biya masan zuciya igtiraran ya ce don ruduwa waktaltu ya ce na yi taƙama da jiji da kai wagtaltu wato na yi ƙwace ko kuma ka ce na yi kisan gilla waftaraitu kuma na yi yankin ƙarya wa kam khala'atul izara ya ce da yawa na tuɓe saje na al'izar shi ne saje ga ya can wa marraga fi za ka turabi izarahu wa kala'atul izara ma'ana na tuɓe saje na ma'ana na gusar da duk wata kunya rakban ina mai gaggawa ilal ma'asi zuwa ayyuka na saƙo wa ma wanaitu yace ban yi rauni ba wa kamta na haitu fit ya ce wa kamta na haitu ya ce sau da yawa na kai matuƙa fitakaɗi game da ƙetarawa ilal khataya zuwa kurakurai ya ce wa manta haitu ya ce ban hannu ba ya ce falaita ni ya ce daman ma a ce ni kuntu na kasance ƙabla haza gabanin wannan al'amari nisyan daman ma a ce na zama wani abu wanda ake mantawa da shi kwata-kwata walam ajini ma janaitu ya ce daman ma a ce ban ɗashi abin da na ɗasa na laifi ko ban aikata abin da na aikata na laifuka falmautu ya ce mutuwa lilmujirimina ga waɗanda suke kangarari khairun ita tafi alkhairi min almasa'i wato game da ayyuka allati sa'aitu wadda na aikata almasa'i jam'i ne na mas'a abin da yake nufi a nan ma'ana abin da ya aikata na laifi shine yace fal mautu lil mujrimina khairu mutuwa ita tafi alkhairi ga masu tsaurin kai waɗanda suke kangararri min almasa'i game da ayyuka allati sa'aitu wadda na aikata yace ya rabbi ya ubangiji na afwan wato rangwamanka nake roƙo fa anta ahalul lil afwi anni kai ne ma'abucin yi mun rangwame wa in asaitu koda na saba maka qalar rawi marwaicin yake faɗa fa tafiqatil jama'atu tumidduhu bid-du'a'i jama'a sai suka haɗu suna taimaka masa da addu'a, kowa addu'a yake masa, wa huwa yuqallibu wajhahu fis sama'i, shi ko yana juya fuskarsa wato a cikin sama, ila an dama at ajifanuhu har aka kai lokacin da idanunsa suka zubar da hawaye, wa bada rajafanuhu wato makyarkyatarsa ta bayyana ta fito fili ya ringa karkarwa. fasaha wato sai kururuwa sai daga murya ya ce Allahu Akbar banat amaratu listijaba ya ce alamar karbuwar addu'a ta bayyana wanjabat gishawatu listiraba ya ce rufi na duk wani abu wanda yake na kokonto ya ce ya yayi fajuzitum ya ahalal busairati jaza'a man hada min alhaira yace ya kuma abuta basra Allah ya sakauta muku irin sakamakon wanda ya shiryu min alhairati wato daga dimuwa Allah ya sakauta muku irin sakamakon manhada wanda ya shiryar da mutum min alhairati daga dimuwa yace falam yabqa min alqaumi illa man surra li sururihi ba abin da ya rage daga ba wanda ya rage daga cikin jama'a illa mansurra face wanda aka faranta masa zuciya da sururihi saboda farin cikin da yi warada khalahu bi mai surihi yayi masa kyauta bi mai surihi da ɗan abin da ya sauƙaƙa a gunsa fa qabila afwa birrihim wato sai ya karɓi afwa birrihim shine kyautar da suka yi masa wa aqbala yughriqu fi shukrihim ya gabato yana mai dirmiya game da yi musu godiya thumma hadara min as-sakhra sannan sai ya gangaro daga kan wannan dutse ya ummu shadi al-basra yana mai nufatar gabar teku na birnin basra har sai yake faɗawa ataqabtuhu sai na biyo bayansa ilahai su takalaina har muka je inda muka kaɗaita daga sai shi wa aminna tajassusa wata hassusa muka amuntu da wato shine rahoto wata hassusa da neman labari idan aka ce a tajassus bibiyar mutum domin gano aibukansa attahassus bibiya domin sanin labarinsa kamar yadda ya ce ya bani ya zahabu fatahassasu min yusufa wa akhihi shine ya ce wa aminna tajassusa wa tahassusa alaina muka amuntu game da rahoto da neman labari a kanmu faƙultu lahu sai na ce masa laƙada agrabta fi hazihin nauba tabbas a wannan karo fa ka zo da abin mamaki fama ra'ayuka fit tauba menene ra'ayinka game da tuba zuwa ga Allah faƙala sai ya faɗa yake cewa uqsimu bi allamil khafiyati wa gaffaril khafiyati rantsuwa nake da ubangiji wanda yake mai matukar sanin dukkan wasu abubuwa waɗanda suke koyayyu wa gaffaril khafiyati wanda yake mai matukar gafara ga dukkan kurakuran da bayansa suke aikatawa inna sha'ani la ujabun lalle lamarina abun mamaki ne matuƙa wa inna du'a a ƙaumika da mujabun lalle addu'ar mutanenka ya kai harisu karɓaɓɓa ce faƙultu sai na ce masa zidini ifsahan zadakallahu salahan daɗa mun bayani Allah ya daɗa maka nagarta faƙala sai ya ce wa abika rantsuwa nake da Ubangijin mahaifinka, laƙad kumtu fihim maƙamar muribil khadi tabbas na tsaya a cikin mutanen basra matsayin mai shakka alkhadi'i wanda yake mayaudari. Amma sun man kalabtu minhum bi kalbin munibil khashi sai na juya daga su da zuciya ta almunibi mai komawa zuwa ga Ubangiji da tuba alkhashi mai kaskanta kai gare shi. Ya ce, Faɗuba liman sagat kulubuhum ilaihi, ya ce, Farin ciki da murna da alasan barka ya tabbata ga duk mutumin da zukatan mutanen basra ta karkata zuwa gare shi. Wali ta suga ilaihi, afi'idatul lazina la yu'minuna bil akhirah. ya ce wa wailun ya ce kai kyau da taɓewa da hallaka ya tabbata liman batu ya du'una alaihi ga duk mutumin da ya kwana mutanen basira suna yi masa mummunar addu'a sun wadda'a ni sannan sai ya yi ban kwana da ni wamƙalaka ya tafi wa auda'anil ƙalaka ya bar mun wato shine raurawar zuciya wa auda'ani ya bara mun alƙalaka shine raurawar zuciya falam azal ƙwa'ani li ajalihi fikra ya ce ban gushe ba ina gogaggeniya da tunani saboda shi wa a tashawwafu ila khibrati ma zakara wato ina neman inga wato wa a tashawwafu ina neman tsinkayar ina neman tsinkaye ila khibrati ma zakara zuwa jarraba abin da ya ambata na cewa ai shi ya tuba zuwa ga Allah game da duk abin da yake yace wa kullamastan shaitu khabarahu min ar-rukbani a duk lokacin da na shaki labarin sa daga gun matafiya an gane ko mahaya wa jawabatil buldani da masu sari garuruwa da tafiya kuntu kaman hawara a jima'a sai na zama kamar mutumin da ya canza miyau da dabba don ka yi ma dabba magana ai abin za ka yi shi ne ya ce kuntu kamar hawara a jima'a sai na zamanto kamar wanda ya canza miyau wato da dabba auna da sakaratan samma'a ko kuma ya kirayi wato kurman dutse ila allaki tuba da tarakil amadi wa tarakil kamadi ya ce har aka kai lokacin da bayan jinkirin zamani mai tsawo wata raƙil kamadi da hauhawar baƙin ciki sai na haɗu da rakban wasu wani ayari ƙafili na min safari suna masu dawowa daga wata tafiya fakultu sai na faɗa na ce da su halin min mugarribati kabari shin wai akwai wani baƙon labari a kunku? faƙalu sai suka ce inna inda na lakabaran agraba min al'anƙa'i lalle abunmu muna da wani labari wanda ya fi gaggafa wato mamaki suna cewa al'anƙa wani tsuntsu ne wanda yake da kai biyu an gane ko tsuntsu ne wanda yake yana da kai biyu shine suna faɗar cewa wai ta gaggafa wani tsuntsu ne da aka yi shi wanda yake warce mutane kai biyu gare shi shine suke ce masa gaggafa to duk da cewa sun ce wa wani annabin Allah ya yi addu'a aka ɓadda shi to duk wannan da wata hotalwa da gaggafa dukkansu abubuwa ne waɗanda suke khayali ne kwata-kwata babu su ma ba a taɓa yi ba shi ne ya ce suke cewa suka faɗa masa suka ce inna inda na lakabaran lalle a gunmu akwai wani labari a garaba minal an ka'i wato ya fi mamaki ma game da tsuntsun da ake ce masa gaggafa wa a'ajaba min nazar zarqa'i wato ya fi al'ajabi game da kallo na zarqa ita ce zarqa'ul yamama wanda an ce tafiyar kwana uku take hangowa fasa'altuhum ibaha ma qalu sai na tambaye su game da bayanin abin da suka faɗa wa anya kilo bi maktalu su auna mun da iya abin da suka auno zakkan da suka auno ni ma su auna mun fahakau sai suka hakaito mun annahum alam mubi saruja cewa sun sauka a birnin saruja ba'a da an fara kahal uluju bayan kattin arna wato sun bar birnin su ne ma'ana mutanen rum waɗanda suka zo suka mamaye birnin ai daman ya faɗa a baya abin da ya huddo shi cewa wato makiya ne suka zo suka mamaye garinsu duk suka kwashe musu komai shine ya ce fahakau annahum alam mubi saruja suka hakaito masa cewa sun sauka a birnin saruja ba da an fara ƙahal uluju bayan ƙattin arna sun rabu da birnin fara'au aba zaidi halma arufa suka ga abu zaidinta wanda yake sananne adlabisa sufa wato ya sanya rigar gashi irin ta sufaye wa an gane ko wanda suke danganta kansu zuwa gare shi adlabisa sufa ya sanya rigar gashi wa amma sufufa kuma ya nufaci sahun jama'a ma'ana a cikin masallaci wasara biha zahidal mausufa ya zama wato mai gudun duniya al-mausufa wanda yake abin siffatawa a can birnin wato saruja faƙultu sai na ce da su a ta'anuna zalmakamat shin kuna nihin abu zai da dai ma'abucin makamomi faƙalu suka ce inna hul'ana zulkaramat wato a yanzu fa ya zama waliyin Allah ma'abucin ma'abucin karamomi ne duk shedancin da aka yi ya wuce shine yace a ta anuna zalmaqamati shin kuna nufin Abu Zaid ma'abucin makamomi faqalu suka ce kwarai innahu al'ana zul karamati ai a yanzu ma'abucin karamomi ne waliyin Allah ne fa hafazani ilaihin nizau ya ce bege wato si ya raurauta ni zuwa gare shi wara aitu ha fursatan la tuba'u naga cewa in tashi takanas in je in ganshi wata dama ce wadda bai dace ba a tozartar da ita wara aitu ha naga cewa in je in ganshi fursatan wata dama ce la tuba'u wadda bai dace ba a ce an tozartar da ita fartahaltu rihilatal mu'iddi ya ce sai na lauta irin lautawar almu'iddi shine mai cikakken tanadi wasirtu na hawahu sairal mujiddi na tafi wajensa irin tafiya ta wanda yake mai ƙoƙari a cikin lamarinsa hatta halaltu bi masjidihi har na sauka a masallacin da yake wa ƙararati muta'abbadihi wato na isa shine gun ibadarsa matabbatar ibadarsa ma'ana inda yake ibada yace fa idza huwa qad nabaza suhbata ashabihi sai ga makashi tuntuni a shi ya watsar da abotar abokansa duka ya raba hanya da su abokansa na shaidanci wantasaba fi mihrabihi ya kafu wato agun ibadarsa wa huwa zu aba'atin makalula wato yana da wata riga makalula wadda take kenan a ciccire wadda take duk an mata faci an gane ko makalula wadda ta tsatsage ta ciccire ma'ana riga dai irin ne tasu ta masu gudun duniya wa shamlatin mausulatin wato da wani mayafi wanda yake mausulatin wanda yake abun kullawa ɗaurawa ne aka yi ba ma a ɗinkewa yake an ɗan janyo bakin an ɗaura ya ce fahimtuhu mahabata man wala ja'alal usuli sai na ji tsoronsa irin jin tsoron mutumin da ya kutsa kai ga zakuna ba tare da ya sani ba mutumin da ya shigo cikin rukukin zaki ba tare da ya san ya shigo ba irin tsoron da yake diji wato irin shi ne ya ce fahimtuhu sai na ji tsoronsa mahabata irin jin tsoron manwalaja mutumin da ya kutsa alal usudi ga zakuna waɗanda suke cikin rukuki wa alfaituhu sai na same shi mimman simahun bi wujuhihim min athari sujudi daga cikin mutanen da alamarsu a huskarsu take min asarin sujudi game da wato gurbin sujada hasken da yake bayyana walamma faraga min subhatihi lokacin da ya gama na filfilinsa hayyani bi musabbihatihi sai ya gaida ni bi musabbihatihi da ɗan yatsar shi wannan manuniya da shi ya gaida ni ita ce ake kira musabbiha ana kiranta sabbaha ana kiranta wannan sabbaba shi ne ya ce hayyani sai ya gaida ni bi musabbi hatihi da yatsarsa manuniya min gairi annagama bi hadisin ba tare da ya yi wata kalima ta zance walastakbara an kadimin wala hadisin bi nemi wani labari a guna game da daɗaɗɗen labari ko wani sabo thumma aqbala ala auradihi sannan kawai sai ya ci gaba ala auradihi akan wato wurda-wurdansa shine karatun alkur'ani da ambatan Allah da yake wata rakani a ajabu min ijtihadihi ya barni ina mamaki game da kokarinsa wa agabidu min wato wa agabidu min yahdillahu min wa agabidu man yahdillahu min ibadihi man ne ya sako ya ce wa agabidu ina gurin man ya hadillahu mutumin da Allah ya shiryar da shi mini ibadihi daga cikin bayinsa walam ya zalfi kunutin wa kushu'in wa sujudin wa ruku'in wa ikbatin wa khudu'in bai gushe ba fi kunutin wato game da addu'a wa kushu'in wato da kaskanta kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wa sujudin wa ruku'in da sujada da ruku'u ma'ana sallah a takaice wa ikbatin wato da kaskanta kai wa khudu'in da dadin kaskanta kai ikbat kaskanta kai ga yacan wa bashirul mukhbitina wa khudu'in da kaskanta kai ila an akmala iqamatal khamsi har aka kai lokacin da ya cika tsayar da wato sallolinsa biyar a takaice ma'ana aka sallaci sallar isha wasarar yau mu'ams yau ta zaman tujiya an gane ko an yi azahar an yi la'asar an yi magarba an yi isha sai ya ce fahina izin bayan an gama sallar isha a wannan lokaci in kafa abi ila baitihi sai ya juya da ni zuwa gidansa wa asahamani fi kursihi wa zaitihi ya raba da ni game da gurasarsa wa zaitihi da mansa daman gurasa ce kawai ake ɗan daddagawa a cikin man zaitun suke ce thumma nahaba ila musallahu bayan mun ci abinci sai zabura kawai zuwa gun sallah wata kallabi munajati maulahu ya kaɗaita game da ganawa da ubangijinsa hatta izaltama alfajiru har aka kai lokacin da alfijir ya walƙa wa haƙa lil mutahajjidi la'ajiru wato ladan Allah ya cancanta lil mutahajjid ga wanda yake mai sallar dare aqaba tahajjudahu bitasbihi wato sai ya biya ma sallolinsa na dare bitasbihi game da shine tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala yin tasbihi thumma qadaja sannan sai ya kwanta ruji'atal mustarihi irin kwanci na wanda yake mai neman ya dan huta wa ja'ala yurajji'u bi sautin fasihin sai ya haɗu yana kwankoma wannan baitika da wata murya wadda take ma'abuciyar fasaha nan insha Allahu ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك